الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci yau muna sha ɗaya ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida haka sha ɗaya a watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar Allah ya kaddara haɗuwar mu da ƴan uwa mata a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation Bariki GRA a karatun Alƙur'ani mai girma da bin fassarar ma'anonin shi gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya hore. Yau za mu tashi a sabuwar sura ce, ita ce suratul Qadri. Wancan satin mun kwana a ƙarshen suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم من يبيان سورة da abubuwan da zamu iya tsinta a cikin ta yau kuma insha Allah zamu tashi a wannan sura ta wannan wata kuma a cikin wannan wata mai albarka haka akarbuka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan ita ce sura ta casa'in da bakwai a jerin gin surorin alkur'ani mai girma kuma surar da mana ya karanta ayoyinta guda biyar ce Allah maɗaukakin sarki ya buɗe da cewa inna anzalnahu fi lailatul qadri shi ɗin Allah ya ce, Inna mule, an zaldahu muka saukar da shi, fi lailatul qadri a cikin daren lailatul qadri. Alkadiru da Allah ya ambata a nan gurin kamar baƙon abu ne ba a san shi ba, don haka yana da buƙatar ƙarin haske. Sai ce wa ma adaraka ma lailatul qadri. haka mai isanar da kai abin da ake kira lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri me sanar da kai abin da ake kira lailatul qadri kafin bada bayanin lailatul qadri malamai suka ce duk inda a alqur'ani Allah ya ce wa ma adraka to galibi yana sanar da mutum inda ya amfani da alifun wa ma adraka to zai sanar da kai amma in yace wa ma yudrika kamar la'alla sa'ata takunu qariba to baya bada jawabi amma in dai tambaye ka wa ma adaraka to zai baka bayani inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adaraka ma lailatul qadri sai ce lailatul qadri shi daren lailatul qadri khairun min alfi shahr Allah ya ce yana da alkhairi sama da watanni guda dubu To tun farko Allah ya fara cewa inna anzalnahu mu muka saukar da shi fi lailatul qadri a lailatul qadri. Lailatul qadri shine aka ce khairun min alf shahr. Sannan menene aka saukar a cikin lailatul qadri din? Kamar yadda Allah ya faɗa a can inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Sai kuma ya gaya mana gaba ɗaya ce shaharu ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ashe a wannan watan da muke azumta shi wannan alqur'ani mai girma a ciki Allah ya saukar da alqur'ani sannan kuma sai ya zabi wani dare kwaya daya shi da ake kira lailatul qadri a wannan daren na lailatul qadri anan Allah ya saukar da alqur'ani wannan yasa malamai suke tattaunawa kenan shi alqur'ani ai zamu ga abu ya faru sai a saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daidai lokacin yana yi wa sahabbai wa'azi ko yana kewa wasu manyan maka wa'azi wannan mutumin da ya zo sai yake cewa ya Muhammadu allimni mimma allamaka Allah har manzon Allah ya dan samu damuwa saboda wannan mutum makaho ne take sai Allah ya saukar abasa wa tawalla أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى yanzu ka ga wannan abin ba a lailatul qadr ya faru ba anan mun tattauna da ku wata baiwar Allah ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mijina ya sake ni ina da yara ga tsufa in na dauki yara su samu da yunwa in na bar su yara na su tangarci manzo Allah yana ba ta hakuri yana lallaba ta sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya kad sabi Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir kaga wannan ma ba lailatul qadr ya faru ba wannan yasa malamai to sai suka bibi alqur'ani mai Allah yake nufi da inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mun saukar da shi a lailatul qadr sai malamai suka ce shi qur'ani yana da sauka guda biyu saukar shi jumlatan wahida saukarsa gabaki daya Allah ya ciro shi daga lauhil mahfuz aka kawo shi baitul ma'mur wanda aka ce shi ne ke saman duniya wannan gaba daya aka ciro shi daga cikin Allah da aka rubuta abubuwan da za su faru aka tattaro abin da yake da alaka da alqur'ani sai aka aje a wannan tsaki da haka kenan daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya wannan aka ce dare daya ya faru To daga saman duniya kuma idan abu ya faru, ana so a zartar da hukunci, a saukar da alkur'ani, in aka wa manzon Allah bayani, ba aka wa mala'ika Jibrilu bayani sai ya cira, wannan kuma shine saukarsa munajjaman. Can jumlatan wahida, nan kuma munajjaman daidai da matsalar da ta faru, daidai da abin da ake so a warkar a dauran duniya. Da haka sai zamanto alkur'ani yana da sauka kala biyu kenan. Sauka ta farko jumlatan wahida yana faruwa ne bugu daya shine duka an tattaro shi an kawo shi baitul izza a dare guda daya sauka ta biyu shine an ci gaba da saukar da alqur'ani yau da kullun yau da kullun bisa gwargwadon abin da ya faru har sai da aka yi shekara 23 ana saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani shekara 13 kafin ya hijira shekara 10 a bayan ya hijira amma asalin ran da aka fara ciro alkur'ani a kawo shi wannan masallacin na saman duniya a aje wannan ya faru da a lailatul qadr sai ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr sai aka ce shi wannan daren da Allah ya fara saukar da alkur'ani alkhairin sa ya fi watanni dubu na duniya albarka shine duk wani abu da zaki yi a wannan daren to daidai yake da kin yi shi a watanni dubu kuma har da ƙari inda zaki yi sallar isha a daren to daidai take da sallar isha ta watanni dubu in zaki yi sadaka a wannan daren daidai take da sadaka ta watanni dubu inda zaki sada zumunci daidai yake da sada zumunci na watanni dubu inda zaki ma Allah da'a daidai take da da'a ta shekara dubu wannan shine albarkar da Allah ya sa a cikin wannan daren kuma wannan daren a cikin wannan wata din wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri shi wannan daren khairun min alf shahr yana da albarka sama da watanni guda dubu sai Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu a wannan daren idan yayi tanazzalul mala'ika mala'iku suna sassauka bai ce ba tanzilul mala'ika sai ce tanazzalu suna sassauka tun daga farkon daren mala'iku batch batch ciro ciro rukuni rukuni haka za su rika sauka malamai suka ce a za a kai lokacin da ba wanda zai iya kirge adadin mala'ikun da suke sauka sai shi Allah madaukakin sarki ko ina duniya za su cika shi kuma galibi saukar mala'ika yana tahowa ne da falala da albarka da alkhairi da kuma taya mu addu'o'i da amsa addu'o'inmu. Da za mu yi addu'a Allah ka ji kan mahaifanmu duk mala'ikun da suke gewaye za su ce amin. Allah ka sa mu cika da imani duk wannan mala'ikun za su ce amin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ko fa'fu anna duk mala'iku za su ce amin. Wannan shine amfanin saukar mala'iku a wannan daren. Tanazzalul mala'ikatu warruhu fiha da kuma arruhu malikun wala malin suka ce shi arruhu anan yana nufin malaika jibrilu wasu malama haka suka ambata wasu kuma suka ce arruhu wasu dangin ne na malaiku daban ba sa sauka sai a irin waɗannan lokutan suke saukarsu sauka ce ta musamman amma dai Allah ya ce da mala'ika da mala'iku ko da mala'ika Jibrilu ko da mala'iku da samfurin sauran mala'iku na musamman masu sauka ta musamman duk suna sauka a cikin wannan dara bi izinin rabbihim suna sauka ne da izinin ubangijinsu min kulle amrin da dukkanin lamuran da Allah ke so ya zartar a wannan shekara din. sannan an ce hatta abubuwan da zai faru a tsakanin al'umma a tsakanin bayi a tsawon shekara yau kin ga muna zuwa daren lailatul qadari to budget ake na shekara mai zuwa shekarar da za ta kama suwaye masu arziki suwaye masu rufin asiri suwaye masu kaza suwaye za a yi kaza to Allah yana dubawa a wannan daren a nan ne ake baje da a tsara ayyukan mutane yasa malamai suke ganin to in san samu ne a same ki cikin ayyukan alkhairi da ibada da neman kusancin Allah madaukakin sarki a wannan daren wata kil in kin yi sa'a sai a sa da ke a cikin kyakkyawan budget na wannan shekara din saboda me duk abin da zai faru a zartar a wannan daren ake zartar da shi tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amri dukkanin lamuran rayuwa a wannan daren ake sawa wannan yasa magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan dalilai guda biyu suka dage neman wannan dare din na farko su yi musadafa da yin ibadar Allah a daren da Allah ya zaɓa ya saukar da Alƙur'ani. Na biyu, saboda an ce ibada a daren tana daidai da watanni guda dubu. Masu ƙididdiga suka ce shekara tamanin da uku da ‘yan kwanaki. Saboda haka kenan yanzu in yi sallah raka'a biyu, a rubuta min sallar shekara tamanin da uku. Wani irin bacci ne zai hana ni ribata? wace irin gafala ce za ta hana ni ribatar wannan daren wannan yasa sahabbai suka dage irin dage wanda sahabbai suka yi wata rana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ba su bonus yace to wannan shekara dai ba sai kun sha wahala ba ranar kaza a ita za a yi da latul qadari amma da daga goma ta yi za a ga mutane an dage masu tahajjudin karfe 12 masu tahajjudin karfe 1 masu tahajjudin karfe 2 nan an kare nan an kunna nan ana tsakiya nan ana sallama nan an kusa sallama nan an zo raka'ar karfi aka ji garin kamar ba dare ba rana ake yin sa ko ina zirga zirgar al'umma wasu sun kwanta wasu sun tashi wasu sun tashi wasu sun falka zamanin sahabbai su ma haka ake a wannan shekara sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito ya bawa malamaban nan sahabban shi labari cewa fa garan da lailatul qadari za ta fito yana fitowa daga gida da gaggawa kawai sai tar da waɗansu mutane guda biyu suna hayaniya suna faɗa suna rikici da manzon Allah ya ga musulunta su aka shiga gida yake da fitowar da nayi na fito ne in gaya muku ga daren lailatul qadr ku dage da ibada a wannan daren rikicin wane da wane sai sa na manta da haka masu neman tsawadisar kadar ku ci gaba da nema ko ku same ta ashirin da uku ko ku same ta ashirin da biyar ko ku same ta ashirin da bakwai sai koma gida malamai suka ce da ita lailatul qadari ala ta'ayin dare ɗin ne ake samun ta batta cancanzawa daga hekara zuwa hekara da sau wannan zamu rike duk daren ashirin da bakwai kawai mu dage da ibada kawai mun tabbatar mun ga lailatul qadari amma dalilin wannan rikicin sai aka ɗauke wannan dare shikenan ba wanda zai ƙara ganin shi ko kuma ba wanda zai tabbatar ga ran da yake sai dai a nemi ranar da wannan daren yake duk da malamai sun bada Allah cikin kaddararsa cikin buwaye shi ya sa wasu alamomi duk ran da za a ga lailatul qadri an ce idan rana ta fito to ba ta zafi irin na kaudin da za a ga ta ɗan yi dindimi din ba za a ganta ba kau tana ƙonar fata ga dai haskenta amma ba za a ji zafin ta yayi yawa ba kuma za a ga hasken garin za a ji alamun ni'ima azaba da wahalar azumi da ake sha a wannan daren ko a wannan ginin za a ji canjin ta in dare yayi za a ji karancin hayaniya za a ji karancin ife-ife za a ji karancin doke-doke saboda mai Allah ya ce salamun hiya hatta matla'il fajr shi wannan daren akwai aminci a cikin shi har zuwa lokacin da me alfijir zai fito kuma ko ina mala'iku ne suke wariki suke zirga zirga daga wannan zuwa gurin zuwa nan gurin daga wannan gurin ibada zuwa wannan gurin ibada wannan sun zo sun rubuta sunan ku sun tafi wannan ma ya zo da littafansa a ce da wane da wane da wane a tafi in sun tafi har wasu za su zo su rubuta da wane da wane da wane sai a tafi wannan kina ɗakinki, kina cikin gidanki, kina ƙuryarki, kina farfajiya, kina falo, in dai a wannan daren da ke ma mala'iku suna shigowa ana lissafawa da ke a cikin waɗanda suka dace da wannan dare mai albarka. Allah ka ba mu ikon dacewa. Tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha. Kafin mu wuce wancan hadisin da na kawo, malamai suke cewa kenan wannan yana nuna mana tacar baki da musu da rigingimu da fada ko da an yi nufin mutane da alkhairi to ana ɗauke shi a dalilin tatar baki da musu ko da an rubuta muku alkhairi an rubuta muku albarka za ku samu a dalilin tacar baki da musu to ana ɗaukewa ba don haka ba waɗannan mutanen biyu da suka yi tacar baki ba dan sun yi tacar baki ba da manzo Allah yana fitowa zai ce muku lailatul qadari a wannan shekarar daren 25 ne da suka yi musu sai aka dauki yanzu akwai wanda za ta iya bani misali a rayuwa a ina musu da tacar baki ki taba dauki alkhairi ba wata mai misali musu da tacar baki suna ɗauke alkhairi ko ba sa ɗaukewa. To, a ba da misali mana. Wani lokaci za ku iya cewa ku je ku guri kaza za a yi rabo, ko? Idan kuka je kuka fara turmutsutsu, kuka fara hayaniya, kuka fara doke-doke da haka kuka ce to kowa ba tafi kenan. Ana haka ko ba a yi. ana yi saboda mai wannan musun da hayaniya sunna ce ta Ubangiji idan akwai musu, akwai hayaniya, akwai cacar baki tana ɗauke alkhairi. Kai wata kyakkyawar na'am. Na? Ko aina? Ga abin magana na ana baki. Na? Na'am. Eh. Malama take cewa har a majalisa lokacin da za a zauna a zartar da wasu dokoki idan an samu musu da tacar baki tashi ake daga wannan majalisar wannan abin ba za a zartar da shi ba an tashi wannan shine daga cikin masifa da sharri na musu da hayaniya misalin da zan bada cikin nan masallacin da labule ake sawa baya mata gaba maza inda mata suke akwai iska akwai haske akwai fanka akwai rufewa kirf sai yau hayaniya wannan ta zo da yaro ya tsilla ihu wannan ya zo da yaro ya saba faɗa wani fitinan yaron ba zai fara ba ana kabbarta sallah in ya fara kuka sai an yi sallama saboda wannan hayaniyar ‘yan agaji sai suka tattare yara suka fita da su. Bara a tsare muku yaran ko ku yi sallah, iyayen yara ya suka fito suka hau hayaniya, so a ba su ‘ya'yan gwalagwalansu. Aka tattaro yara aka dawo musu da su, saboda haka su kuma hukumar masallaci ya suka zartar da doka cewa to duk ku fice daga masallacin. Yanzu ka ga wannan musu da hayaniya yana daga cikin abin da yake jawowa mutum a haramta masa alkhairi a bayan da alkhairin nasa da haka shi abin da ake so a ɗan adam ana so a karanta hayaniya ana so a karanta musu ana so a karanta tatar baki wani lokacin masu gida masu zama su biyu ko masu zama su uku wani lokacin mai gidan zai zo da niyyar ya yi musu alkhairi yana zo a dan ya tadda su tana dambe ana bugawa, ana cacar baki, in ya zo kalle su kawai in yi tsoki sai ya fushi. Wata ɗin da zo musu da atamfar sallah, ko ya zo tambaye su atamfar sallah wannan shekara wacce kuke so, kai ta da suna dambe in ya fice shi kenan Allah kai mu layya. da wata ƙila ya zo tambaye su leshi wanda ya kuke so in ya fice sai wata shekara wata ƙil ɗan kuɗi ya samu ya zo yake tambayar su wai yau rago za mu yanka ko akuya da ya zo tadda su suna wannan hayaniyar shi kenan sai ya fice hatta duk inda aka samu musu ko a tsakanin abokai ko a tsakanin kishiyoyi ko a tsakanin ƴaƴa ko a tsakanin ƴan uwa wallahi wannan musun yana ɗauke alkhairin da Allah madaukakin sarki ya rubuta kai ta nake ma ga masu gona na ko إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستسلون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم tahi suka yi za su girbe gonarsu sai suka rabu gida biyu wannan suka ce mu girbe wannan suka ce kar mu girbe wannan da safe wannan a'a mu bari lokacin da talaka za su ga muna aiki mu ba su sadaka wannan cacar bakin da musun da suka yi da muguwar niyya da suka samu sai Allah ya lalata amfanin wannan gona din dan haka kenan darasin da za mu samu a wannan hadisi din yawan hayaniya da musu yana cirewa mutum alkhairin da da an rubuta nasa ne ba dan wannan ba da duk shekara inda lailatul qadar tabbatacce ne a rana ɗaya to da za mu ke cin karo da shi wato a karatun maza mun yi doka a karatun mata ma sai mun saki duk wanda ta zo masallaci karatu idan karatu ta zo to ta rufe wayarta ta sa ta a silent da mun fara mun koro wata gaba sai wata ta sa kirkir sai ta miƙe da an kira kirkir sai ta miƙe duk wacce take da kira mai muhimmanci da ya fi mu karatun wannan muhimmanci ta zauna a waje in ta gama da kira in ta ji karatun yana da muhimmanci ya ta shigo masallaci amma da Allah kar a shigo mana masallaci kuma ake ɗaukan waya ana ficewa akwai karancin ladabi ana gaya maka zancen Allah madaukakin sarki da bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai kuma kana tsallakawa kana fita kana dawowa babu ladabi gaskiya a cikin al'amari yau ko mahaifinka ne yake maka magana kai ka ɗauko waya yana bayani kana dubawa yana bayani kana duba waya anya zai aminta da wannan magana mai gidanki yana gaya miki yau za a yi kunun zaki za a yi kaza za a siyo awara eh kina dandangwala waya saboda Allah za a yi zaman lafiya to kuma za a ce ana gaya mana dan can Allah madaukakin sarki muna fita daga fara karatu mu zuwa yanzu na ga kusan mutum goma wannan ta daga wannan ta fita wannan ta dawo wannan ta daga wannan ta fita wannan ta dawo ya kamata mu ke ganin canji a cikin rayuwar mu da wanda yake zuwa karatu da wanda baya zuwa karatu suna da bambanci in dai mutum yana zuwa karatu to yana da bambanci da wanda baya zuwa anan muka karanta da ku hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah na karatu mutane guda uku suka shigo masallaci ɗayan yana zuwa ya watsar da duk abin da yake ya kutso cikin mutane gaba gaba ya samu guri ya zauna ɗayan kuma da ya zo ya gana da ɗan uzurinsa da waye ɗan koma can ƙuryar masallaci sai ya zauna ɗayan kuma da ya leƙo ya ɗan ga abin da ake sai ya wuce mun taɓa karanta hadisin ko ko mu taɓa ba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kare karatu duk sahabbai sun ga abin da ya faru sai ce in ba ku labarin waɗannan mutanen guda uku sai ce na farko ya nemi kusanci zuwa ga ubangiji ya tutso kansa don neman kusanci ubangiji sai ya ci kunya sai ya ce zo na kusantar da kai abin da kake nema na baka saboda me ya haƙura ya watsar da komai na duniya ya kunaci majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji me Allah ya ce sai Allah ya ce na baka kusanci a kusa da ni din har a ranar gobe alkiyama za ka samu kusanci ya ce na biyun ku da ya koma baya kawai gani ya dai da kunya a ce bai zo ba kuma da ya zo na da wani uzuri ya koma can baya zauna muna samu ko karatu idan muka zo za ga wata ta koma can ta nemi soke ne ta soka waya caji ta zo yi haka muna karatu tana caji tana caji to yi ma can mutum haka ya koma can baya hadisi yana cikin bukhari sai ta koma sai koma can baya kare sai ce shi wancan mutumin kunya ya ji a ce ana bayani manzon Allah ke bayani ya fice sai ya ga da kunya sai ya ce to yadda ya ji kunya shi ma Allah sai ya ji kunyar azabtar da shi ba zai azabtar da shi ba wancan kuma ya ga ana ambatan Allah madaukakin sarki ne fa a'arada fa a'arada Allahu anhu ya dauke ma Allah kanshi shi ma Allah ya dauke masa kanshi to da haka ya kamata da Allah idan mun zo masallaci mun zo wajen karatu akalla mu samu tarbiyar wajen karatu akwai tarbiya gaskiya a gurin karatu wasanni da waya baya cikin tarbiya amsa kira baya cikin waya in son samu ne da Allah duk wanda ta zo karatu ta sa wayar ta apply to mu ta bawa Allah wannan awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi in an kare to zai ta ci gaba da hayaniyarta awa 24 wayannan tana hannun mu wata fa ko bacci za ta yi tana karkashin filanta wata ma haidai wayar tana bacci fa wayar ta kwace ta faɗi in ta tayi ta soka a taji so yanzu mu awa ɗaya ɗin ta gagara wallahi akwai damuwa a cikin al'amarin wannan da Allah ya kamata mu samu canji ya kamata a ga alamar cewa muna zuwa karatu kuma da gaske karatu muke mun ce muna karatu ne saboda da kanmu da kanmu mu gano a ina kuskuren mu yake mu canja kurakuran mu mu gano me Allah ya faɗa mu aikata wa Allah abin da ya faɗa to in kuma karan ƙananan abubuwa ba za mu iya barin su ba ba za a iya samun waɗannan ladabi din ba sahabi da ya rawaito hadisi yace idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karatu a majalisi to zaka ga su sahabban shi ka anna ala ru'usihim tayra kamar tsuntsaye ne akan kawunan su kowa ba so yayi wani motsi saboda kan tsuntsun kansa ya tashi haka suke a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah ya ladabtar da mu a cikin surar ladabi يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تعلمون ولا تشعرون وأنتم لا تشعرون إذا كنا زوني kada kowa ya ɗaga muryar shi sama da smiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga cikin ɗaga muryoyin mu har da ajiye wayoyin mu ana sallah suna ƙara ana karatu suna ƙara su wuce abin da ake faɗa hankalin kowa ya ciwo kanka yana daga cikin la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kada a bu- buɗe magana a ɗora ta sama da ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu kun ga abin da muke magana cewa hayaniya tana ɗauke alkhairi yanzu ƙoƙarin gyara wannan kuskure har mun tafi wajen minti goma ko minti sha biyar muna wa'azi a wajen tafsirin da muka tafi yi ashe kenan wannan yana nuna mana ka'ida shine in an samu musu da cece kuce da hayaniya to sukan ɗauke alkhairin da aka rubuta wa mutane su samu Allah ba mu ikon gyarawa mu koma karatun mu tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku suna sauka a wannan dara sai aka ce war ruhu hadda mala'ika jibril idan ar-ruhu yana nufin mala'ika jibril to yanzu ake nuna cewa wannan alfarmadaran duk mala'iku sauka suke sai aka ce hadda mala'ika Jibril. Me ake nufi da hadda mala'ika Jibril ana nuna girman matsayinsa da girman martabarsa hadda shi ake sauka a lailatul qadari. Kamar a ce kai a yau wajen karatun nan an hallara hadda matar gwamna. Me ake nufi da hadda matar gwamna? Wataƙil ana nufi cewa wanda ake musu kallon girma ma da isa su ma sun bar abin da suke sun zo sauraron kalmar Allah maɗaukakin sarki. To a wannan sigar ne Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fi. Mala'iku suna sauka da mala'ika Jibril. Tare da cewa mala'ika Jibril shi ma ai yana cikin mala'iku. Shine ake cewa min babi atafil khasi ala al'amma ko ala al'am. Shine a ɗauki wani ɓangaren abin da ake magana a sake ɗora shi a cikin jama'a. Yau duk mutanen gumal sun zo su. har da alhaji wani. To da aka ce mutanen gumal, shi ba ɗan gumal ba ne ba? Ɗan gumal ne. Sai aka sake ta kuma har da alhaji wani. To wannan mai maganar yana so nuna muku wani muhimmancinsa ne na musamman a wannan taron, shi yasa aka ware sunansa daban. Duk 'yan Najeriya yau hutu suke har da shugaban ƙasa. Yana nuna maka cewa shi shugaban ƙasa ba ɗan Najeriya ba ne? Ɗan Najeriya ne. Amma har da shugaban ƙasa yana nuna maka shugaban ƙasa yana da wani matsayi ne ne na musamman a idan dokokin wannan ƙasa ɗin. To a idan Ubangiji ma, a maurin Ubangiji mala'ika Jibril da martaba ta musamman sai ce dalilin wannan daren mai albarka tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha. Mala'iku suna sauka har da mala'ika Jibril a cikin su. Bi idin rabbihim min kulli amrin salamun hiya. wasu malaman suka ce kamar Allah ya yi kwan gaba ne kwan baya a cikin sura ɗin. Ai, tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha salamun sai aka ce to salamun hiya ita wannan daren aminci ce min kulli amri daga kowane al'amari duk wani abu da zai cuta ba a samun sa a lailatul qadar wata kan cikin kaddara ubangiji za a ga lailatul qadar to a wannan daren tun daga farkon daren har a kare ba wanda miciji zai tsara wata ilba wacce kunama za ta ciza wata ilba wacce za ta yi wani mummunan hadari ko wani mummunan ciwo haka Allah ya ajiye daren salamun hiya hatta matla'il fajr akwai aminci akwai kariya akwai tsaro har alfijir ya fito da haka wannan daren magabata sun nemi albarkashi mu ma yanzu Allah ya kawo rayuwar mu muna fata Allah ya sa mu karasa gomar ƙarshen wannan kuma in an zo a ga canji a cikin ayyukan mu koda daga ɗakunan mu ne daga sallan magariba zuwa asubahi a nan falin da kalkadar take ba sai tsakar dare ba saboda su sukan ɗauka sai a tsakar dare ne ake ganin lailatul qadari duk musulmi yana sallan magariba a lailatul qadari duk musulmi yana sallar isha'i a lailatul qadari duk musulmi yana buɗe baki a lailatul qadari to idan kin ga alamar daren lailatul qadari ne ran nan in kin tashi shan ruwa ina mutum goma zaki dan yi wainar kwai to ifefe 30 kirar biyu kenan ko ke ki ci kwaya biyu sauran mutane su ci ashirin da tara yanzu kin ciyar da mutum ashirin da tara a shekara tamanin da uku kullum kina ciyar da mutum ashirin da tara yan aka tara miki ladan a wajen Allah madaukakin sarki da kika tashi zaki sha zoɓo madadin ki yi kofi biyu ki sai sigan naira talatin to i kofi ɗari ki sai sigan naira dubu biyu idan mutum ɗari suka sha a wajen Allah za a rubuta miki kin yi shekara tamanin da uku kina shayar da mutum dubu. Ashe kenan ba wai sai an zo tsakar dare ba ne ake samun lailatul qadari tun daga buɗar baki ana ake shirya wa lailatul qadari sannan idan kina da abincin da za a yi sahur to dubu abinci mai kyau mai daɗi wanda ba zai wahal da mai azumi ba ta rarrabawa mutane a ce ka wannan gashi ayi sahur wannan gashi ayi sahur mutane su buɗa su ga rabin kaza, su ga kwai, su ga kaza, su ga waye, ba yi ne sabil ba, to ke ma ita ce sabil ɗin. Yadda ake yawo da ɗan abin nan take away ana cewa ɗan moɗi fidin wane ne, to ke ma ‘yar moɗi, ke ma samu naki take away ɗin. Zuba abincin mutum goma, zuba mutum abincin mutum ashirin. Kawai idan a sallar isha ta yi za ki fito tarawih, fito da ‘yar jakarki. In kin ga alamar mai bukata ne ki ce malam bismillah. in kin yi gaba malam bismillah in kin yi gaba malam bismillah in kin zo sahu malama ga wannan kiya dan yi sahur malama ga wannan kiya dan yi sahur sai ki ga abin da zaki tara na lada a daren lailatul qadarin wannan Allah kadai ya san iyakar shi wasu sun dauka kadai sallah ita ce abin da ake a lailatul qadar ba sallah bace kadai dukkanin ayyukan ibada ana yin su a lailatul qadar kuma ana bukatar shi kuma babban ma abin da aka fito fahimtar ciyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan an zo gobar ƙarshe daga cikin abin da yake akwai yawan sadaka da yawan kyauta kin ga in kina neman ladatul qadari to har da ajihu ake neman shi ki zamanto mai kyauta short short short short in kin yi hekara kina taro to kusan ki bindigar da shi a wannan dara idan kin tara naira dubu ɗari uku idan lalatul qadari ta zo kika kashe naira dubu ɗari kin yi asara wala ba ki asara ba na farko dai wannan dubu ɗarin za ta dawo shi ne abin da muka karanta a nan ko in dai an bada da ikhlasi wallahi sai ta dawo ni wannan shine imani na ba a taɓa bayarwa ba ba ta dawo ba tunda manzo Allah ya faɗa wallahi ma na qasa malun min sadaqa manzo Allah ya ce na rantse da Allah dukiya ba ta taɓa yin ƙasa ba a dalilin sadaka yasa yake tadda wani zai zo kullun ta Allah sai mutum dubu sun ci abinci a gidansa kuma kullun ta Allah ya samu kullun sai mutum ɗari sun ci kuma sai mutum ɗari ya Allah ya bashi wani kuma sai ki tadda shi shi kaɗai ne idan zai ci sai ya ɗan hau babur ya ɗan gudu dawa ma saboda kar wani ya ce masa a me kake ɗan ci bismillah sai ya gudu dawa ya samu wata ƴar inuwa ya fara ci in ya hango wani daga nesa ya taho ya kulle kansa ya sa a aljihu sai ya matsa sai ya karya asuwaki ya kai ci aiwala wannan asuwaki na zo karya wannan mai yana da daɗi sai an wuce an bar shi sannan sai sake kunce ledda sai ci sai ga Allah yana takura shi Allah yana matse shi saboda baya ciyarwa so da haka a cikin neman lailatul qadari mu sa dukiya mu sa jiki mu sa karatun alqur'ani in kin ga alamar daren ne da kin sha ruwa yi kokari a ranki sa dauki alqur'ani yi kokari dauki qur'anin bude a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin azwa ghayril maghdubi alaihim waladdallin bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi yanzu ke daga kanki da kika tsunguro daga sama kin san za a dade ana yi wata in daga shan ruwa da kyar kika hakura kika tashi kika yi sallar isha'i da kika yi sallar isha'i sai kika dauke takardar da kika sa ta alama sai kika jira wata kalkan karfe 1 na dare kin yi izo 20 wata kalkin yi izo 30 tunda malamai sun ce a rana ta musamman a bukata ta musamman to ana yin karatu mai yawa a irin wannan lokacin kin yi izu 30 miƙe ka bar sallah ai raka'a hudu ai raka'a shida ai raka'a takwas kin gaji to Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Nana Aisha ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna dace da ibada a ranar Lailatul Qadari me zan ga ya ubangiji na yace Nana Aisha ki ce Allahumma innaka afuwun Allah kai mai yafiya ne mai kauda kai ne tuhibbul afwa kana son afwa da kauda kai fa'fu anni Allah ka kauda mun kai Allah duk abin da na yi kar a bincika kar a tona Allah a bar shi. To su kuma na na Aisha sun gane. Duk ran da suna bacci manzo Allah sai ke tashi ki sallah ta salli da tilkadar. Al'ada manzo Allah bai tashi mace. Idan yana ɗakin ta yana sallah shi kadai zai yi sallolinsa. Tana da bukata ta yi alwala ta tashi ta yi. Ba ta bukata ta yi baccinta. Amma idan daren lailatul qadar ne da mai baki da wadda ba ta baki kowace sai an tashi shi ko tashi ku yi sallah ko tashi ku yi sallah ko tashi ku yi sallah to da ya tahe su to ranar sun san dare da tarkadarin ne rawa ka za su yi alwala su dinga rangada sallah su dinga rangada karatun alqur'ani Allah ya sa mu dace tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr sai Allah ya ce salamun hiya shi wannan daren aminci ko ita lailatul qadari aminci ce hatta matla'il fajr har zuwa hudowar alfijir da haka tun daga faduwar rana har hudowar alfijir wannan dare lailatul qadari akwai albarka Allah madaukakin sarki a cikin ta wasu sun ce daga cikin sabubban manzon Allah ne ya ba wa sahabbai labari yace wani mutum cikin banu Isra'ila da ya dauki kayan yaki ya dauki doki ya sa silike sai da ya kusan wata dubu yana yaki sai dai shekara tamanin da uku yana yaƙi tun yana saurayi sai da tsufa ya kama mashi sai sahabai suka ga cewa to mutumin da aka ce ka fita yaƙi na kwana ɗaya tak ga irin girman ladanka a wajen ubangiji ya wanda ya shekara tamanin yana yaƙi ina za mu tallo shi saboda alfarmar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke da akwai sai aka saukar muku cewa to ga lailatul qadr aka ce kuma lailatul qadari khairun min alf shahr shi wannan daren na lailatul qadari yana da albarka a wajen ubangiji sama da kwanaki guda dubu don haka daga ɗakin ki zaki abin da mai yaki a filin yaki bai samu ba kina daga yaki Allah madaukakin sarki ba mu ikon dacewa na بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحبا مطهرا فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة da ita wannan surar ita ce sura nawa a cikin alqur'ani sura ta 98 ita ce kuma suratul bayyina lam yakunil ladina kafaru من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة وانا آير an sakarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na garin Madina ana saukar da sura sai manzon Allah ya kirawo sahabi Ubay ibn Ka'ab sai ce Ubay zu sai ce Allah madaukakin sarki ya umarce ni in karanta maka lam yakul ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin yace kuma wa sammani ni Allah ya ambaci sunana yace ka karanta min yace kwarai sai ya fashe da kuka menene hikimar fashewa da kuka menene hikimar da yasa ya fashe da kuka na wadata ba da ansa ga abar magana nan Ubayi Allah ya umarce ni in karanta maka lam yakunil ladina kafaru min ahli kitabi ana ce masa Allah ya umarce ni sai ya fashe da kuka menene hikimar fahewa da kuka an ce a karbi abin magana ko kan farin ciki ne saboda Allah ya ambace shi ya ce a faɗa yanzu shi lalume yake da fafutuka Allah ya yarda da shi ashe har ma Allah ya yarda da ni har ya san sunana har ya turo wa manzon Allah a gaya wa wani ana ne matsayi ya kai kawai sai ya fashe da kuka abin nema ya samu to wannan yana daga cikin abin da ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan sura a gurguje Allah ya ce lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab waɗanda suka kafirta daga cikin ahlul kitabi lam yakunil ladina kafaru waɗanda suka kafirta ba su kasance ba min ahlil kitabi cikin yahudawa da nasarawa wal mushrikina da mushrikai mutanen Makka da majusawa da sauran arnan da suke wajen Makka da Madina Allah ya ce ba za su gushe ba munfakina ai muntahina yahudawa ba za su daina yahudanci ba nasarawa ba za su daina nasaranci ba a maguzawa ba za su daina maguzanci ba hatta ta'tiyahumul bayyina har sai idan hujja da dalili ya zo musu mecece hujjar da dalili da in ta zo musu za su daina wanda Allah ya ce maka da shirya shiryu sai ce rasulun min Allah wannan hujjar da dalilin shine annabi manzo daga Allah madaukakin sarki yatlu suhufan mutahhara yana karanta waɗansu littattafai mutahhara waɗanda suke masu tsarki shine alqur'anin Allah madaukakin sarki fiha kutubun qayyima shi wannan littafin aka ce akwai dokoki akwai bayanai akwai hujjoji qayyima ay mustaqima mu'tadila wannan littafin akwai hujjoji da babu lankwasa ba tuwatuwa babu rabo ba banke banke a cikin su kawai tabbataccen hujjoji ne daga Allah madaukakin sarki fiha kutubun qayyima na'am
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة to da wannan Yahudawan da Nasarawan da mushrikan Allah ya ce za su daina ne idan hujja ta zo to hujja ta zo kuma Allah ya ce annabi zai karanta littafi littafin ya zo shi sai kuma Allah madaukakin sarki ce sai suka dare suka sake rarrabuwa gida gida shine ana Allah madaukakin sarki ce fi ha kutubun qayyima sai ce wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba lalle waɗanda muka ba su littafi ba su daddare ba hujjar darewa ta hau kansu illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina sai a bayan da dalili ya zo musu iriya ta zo musu cewa tabbas annabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da quraishawa suna area Palestine in muka ce Palestine ta da muna nufin Palestine ta yanzu da Israel Allah ya gaggauta tashin su da Dimash ita ce Syria da Lebanon da Jordan ita ce Falastin ta da. To da iyaka nan gurin ake samun Yahudawa. A littafin sai aka ce to annabin da za a turo na ƙarshe zai taso ne a gurin da yake da yawan
wutar nan yana da bala'in tsada akwai kaza akwai kaza kuma ka ya zo da bana da zai fara haihu da su ko ya za da aka yi farko kudin da ya kai da ya tafiya ya yi abu da ya yi da abu da ya kai shi kuma yana gefe da ake a ɗauko dala ɗari nauke dala ɗari a yau dala ɗari dala ɗari ne nawa dala ɗari ne da kusan naira dubu goma sha hudu sai ya sunkuya kamar ya tafiya wannan mutumin da ya jona a rika ko zai da sai sai mashi hau sai ya ɗauko lokacin da zai leka ne ya masa dariya ina ta saboda haka yanzu ba a tasta ba za ka ga wani ya leka wanda ya ke ta ɗauka ma ba shi ba ta san me ke faruwa ba. to irin waɗannan matsalolin Allah maɗaukakin sarki na buƙatar su ko kuma yanzu kin je kin sai ɗan kunne kin sai tarka sai kika ga wata baiwa Allah ita kuma ta juya wani mutum ta juya ta juya tana so amma ta aji yake gaba sai wannan mata ta gama juya ɗan kunne za ta aji ta ba ya kuma ce ba an biya wa ya biya wata baiwa Allah ce ina ta ji ta yi gaba to irin wannan ciyarwa yana daga cikin abin da ake so masu imani su kama wa ma kubiru illa da ya abudu lama duk wani addini in ba na musulunci bane to sun karkace shi yanzu yadda muke ba ba yan musulunci to haka ake so musulmi ya kasance yadda muke ba musulunci haka ake so ko musulmi ya kasance ba ma ba musulunci da arnanci haka ake so shine musulunci yadda aka yi masa umarni haka aka yi masa umarni wa ma girman ibada da ɗan adam ke yi da gangan jiki wai wasu zakata ita ce mafi girman ibada da ɗan adam ke yi da zuciya shi zuwa aikin hajji baya yin wahala kamar fitar da zakka duk wanda lokacin fitar da kai shi na ta gaya wa yin akwai wani karsashi da wani ya jirga ya ga da naira biyar naira goma dubu ɗaya dubu biyu da haka ya tara kuɗinsa ya turga naira miliyan ɗaya ya ware ta gefe ya raba wa mutane sai wanda Allah madaukakin sarki ya ce masa kuma idan lokacin fitar ya ga da an jarrabe ka haka ke ga kuɗin ya yi zuwa kuɗin ya yi sabo kina da ma- ta jarraba ita sallah yin da biyar a rana a tashi ana bacin asuba ne a tashi da tsakar rana a tashi rana ta yi sanyi lokacin kin fara bacci kuma ni ko Allah yake da safin rana sai hana ki bacci da la'asar ta kawo kai gangar ya san yake da ruhun bacci ya kware ki to ki da aran da ake kiran Allah in kika tashi ko kin san حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتا. دعوة السيد صلى babban jarrabawa ce ta ibada haka nan kuma ba da zakka babbar jarrabawa ce a cikin ibada da illa ya abdullah mukhlisina lahu dina wa yuqimu salata wa yutu zakata sai aka ce wa zalika dinul qayyima wannan shine
ko kuma ta hanya wacce take tabbatacciya wannan shi ne dinul qayyima addinin mutanen ko jama'a wanda suke ko umma wacce suke qayyima tabbatattu akan tsarin da Allah madaukakin sarki ya dora mana addinin da Allah madaukakin sarki ya yarda da shi zai wa mutane ka ko da shi a ranar gobe kiyama wannan shi ne irin addini ai millatu qa'imun adil addina ko al'umma wanda suke masu adalci tabbatar su tsayayyu wannan shi ne addini da haka wannan addinin namu shi ne Allah ya ce shi ne addinin da Allah ya zaba wa kowace Allah ya ce innal ladhina kafaru min ahlil kitab lalle waɗanda suka kafurta cikin ahlul kitabi sune yahudawa da nasarawa innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina da waɗancan mushrikan da hujja ta zo musu alqur'ani ya zo musu aka karanta suka kiyarda Allah ya ce fi nari jahannam duka zan cusa su cikin wutar jahannama khalidina fiha in sun shiga za su tabbata cikinta ula'ika hum sharrul bariya Allah ya ce waɗannan su ne mafiya sharrin halittar Allah duk wanda aka gwashe labarin alkur'ani aka bashi labarin manzon Allah aka karanta masa alkur'ani ya ƙi bin alkur'ani har ya mutu yana arnanci Allah ya ce ula'ika hum sharrul bariya waɗannan su ne mafiya sharrin halittar Allah maɗaukakin sarki Allah ya sa babu mu a ciki innal ladina amanu wa amilus salihati Allah ya ce innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani suka yadda Allah shine Allah suka yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama dan aikin Allah ne suka yadda da littattafai suka yadda da manzanni suka yadda da ranar lahira suka yadda da kaddara mai kyau da mara kyau suka zo musulunci shaidawa babu gaban bauta da gaskiya sai Allah suka yi bautar cewa annabi Muhammad dan aikin Allah ne suka yadda suka yi aiki da addini bisa abin da manzon Allah ya karantar sun yi sallah sun yi zakar da muke magana a kanta sun yi aikin haji in sun samu dama kuma sun yi azumin watan ramadana wannan da muke ciki wa amilu salihat ayyukan nasu ya zamanto bisa yadda Allah ya yi umarni kuma yadda manzon Allah ya karantar sai Allah ya ce ula'ika hum ko ula'ika hum khairul bariya Allah ya ce waɗannan su ne mafiya alkhairin halittar Allah duk halittar da Allah ya yi babu wacce ta fi alkhairi sama da wanda suka yi imani suke ayyuka na kwarai na'am Allah ce jaza'uhum sakamakonmu insha Allahu ta'ala inda rabbihim a wajen ubangijinsu yawmal qiyamati jannatu adnin ita ce za a ba su aljannar mazurin zama jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar wannan aljannar koramu suna gudana a cikinta korama ta giya da muka yi bayani korama ta ruwan sanyi korama ta zuma ƙoramar madara za a same su an yi wayarin wannan famfo in kin matsa ruwa ne wannan mafan in kin matsa giya ce wannan mama in an matsa wannan nuna a famfa in an matsa madara ce wannan in an matsa zuma ce tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada idan an shiga za a dawwama har abadan abada babu abin da yake daukewa ciki wallahi wannan kalmar da Allah yake ta faɗi ta khalidina fiha abada ita kanta ɗin ni'ima ce a karan kanta babban abin da ke tada hankalin ɗan adam shine rahin tabbaci wallahi dalilin da ya sa mata da yawa suke bin bokaye da matsafa da yan bori saboda suna jin tsoron watan wata rana kar a ce ba sa wannan gidan ne ko ba haka bane wata tana jin tsoro kar ba fa ina zaune a cikin rufin asiri da ‘ya'yana a auro wata ta kore ni sai ta ce bara in je wajen boka ya taya ni zama daga nan ta ɓata wannan rahin amincin da bata samu ba shine ya jefa ta cikin bala'i idan mutum ya samu aiki na gwamnati yana tafiya rimi-rimi ana albahi babban abin da ke tada masa hankali akwai ritaya tana zuwa wata rana za a gama aiki a dawo gida ba ofis ba albashi sai kudin sanwa sai kudin fanshi wani abin yana tada hankali matuka da gaske rahin tabbas sai aka ce miki to ita allahira ba irin duniya ba ne duk abin da aka baki akwai tabbas shine hikimar da Allah yake ce mana khalidina fiha abada za a dawwama ne cikin wannan ni'imar har abada wallahi ba za a cire ta ba wannan da yake ga duk wanda ya kalli duniya ya san rayuwar duniya in aka ce masa wannan dadin baya kariya to shi kansa wannan ni'ima ce mai zaman kanshi idan aka yi raban gado wata aka ba ta naira miliyan uku aka ce nata ne ta sa'a account za ga wallahi ta zama yar hajiya ita ma a siyo wannan a siyo wannan ranar girkinta ta ce ita ba za ta ci abinci ba sai an sa nama a siyo na dubu goma a siyo kilo biyu a yi kaza ta canja kayan ɗakuna ta canja kujeru ta yi kaza badan gari ana nan ana nan ana nan wata ran idan ta leƙa akawun sai ta ga taura dubu sittin sai gabanta ya faɗi wannan yana daga cikin barazanar duniya ita ba khalidi na fiha abada ba ce to wanda duk yake da bukatar ya samu kwanciyar hankali na har abada to yayi imani idan yayi imani yayi aiki kamar yadda manzon Allah ya karanta innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum in sun shiga aljannar Allah ya yarda da su yardar Allah ta fi aljanna daɗi idan an shiga aljanna tun ran da aka shiga Allah zai bar 'yan aljanna su ci abin da za su ci kasan duk wanda aka samu da bakunta to sai ya yi ɗan ƙauyenci kaɗan yanzu kawai a ɗauke ki a ce ba ki taɓa zuwa abuja ba a kai ki wani damfareren gida a abuja ki buɗe firji sai ki ga wani an sa lemuka kala-kala sun fi guda ɗari wannan an sa kayan marmari sun fi guda ɗari wannan kicin ne ga kayan abinci nan kala-kala ga ac ga tv ga kaza sai a ce wannan gidan kawai ki sati biyu duk abin da kike so ɗauki za ga wata idan ta fita daga ita kaɗai ta ce ita yi tsalle ta hau kan gado ta mimmike hannu ta mimmike hannu ta mimmike kafafuwa ta je ta buɗe firiji ta ga lemona ta ne ta buɗa ta sha ta gaba wanda zai mata magana ta taɓa wannan ba mata magana to a aljanna ma za a taɓa irin waɗannan abubuwan saboda mutane za su ga daɗin da ba su taɓa gani ba za su gani imar da ba su taɓa gani ba Allah zai basu sai sun yi kusan kwana shida sati suna ta wannan bajewar a ciki sai a ce to kuma a zo Allah yana kira ƴan aljanna za su taho Allah zai kirawo su idan aka zo sai ya ce to ku mutane da aljanu waɗanda kuka yadda da manzanni kuka yadda da imani har aikin ku ya kawo ku gidan aljanna da rahamata ku tambayi duk abin da kuke so in baku sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan to wai a wannan dadin na aljanna to me ya rage da zamu tambaya sai ce Allah to me zamu tambaya kuma ba ka yafe zunuban mu ba ba ka karba ayyukan mu ba Allah ba ka shigar da mu gidan aljanna ba bayan ka shigar da mu gidan aljanna har ma ka ƙara wa fuskokinmu haske da annuri alam tubayyib wujuhana Allah ka sa fuskokinmu suna annuri suna walƙiya Allah me zamu tambaya sai ce nayi muku alƙawari ku roƙa zan ba ku ƴan aljanna su ga ni'imar da take cikin aljanna to me za a tambaya ita fa inuwa ce aka ce kwaya ɗaya ta idan ka tsugunna babu inda rana za ta hudo la yarawna fiha shamsan wala zamharira babu inda huji na tsabanan rana za ta shigo babu sanyi babu karkarwa kawai ni'ima ce a jikinta kuma aka ce idan za a yi gudu a gindin inuwar sai a yi hekara saba'in mai doki bai wuce ta ba sannan idan an shiga ɗaki daga ɗakin mai ɗakin yana gano waje in yana waje daga waje yana gano ɗakin shi to me ake da bukata ba shi ne ƙarshen ƙaro ba ne ina nan ina ganin waje kuma in na fita waje ina gano cikin ɗakin amma idan ba ɗakin ki bane ke daga waje ba za ki gano ba amma shi mai ɗakin daga ɗakin zai gano waje daga waje zai shigo zai gano ɗakin ƙarshen ƙarau kenan sai to Allah mai muke da bukata sai ce aina muku alƙawarin lillazina ahsanul husna wa ziyada Allah zai ba da dama masu imani a yayin hijabi za a ga Allah madaukakin sarki a wannan ranar mai albarka bayan an ga Allah madaukakin sarki a wannan ranar mai albarka kuma sai ya ce na yadda da ku ba zan ƙara fushi da ku ba har abada duk wanda ya shigo gidan aljanna Allah ba zai ƙara fushi da shi ba don haka duk abin da za ki kin ci sak ba wanda zai ce miki dan me ba wanda zai ce ba an hana ba ba wanda zai ce mana mu ba a mana kaza shine abin da ake nufi da radiyallahu anhum Allah ya yarda da su duk abin da zaki a aljanna ba wanda zai ce miki dan me wa radu anhu saboda su ma masu imani sun yarda da Allah a duniya sun yadda shi ne Allah sun yadda sun bauta masa sun yadda bai da abokin tarayya sun yadda annabinsa gaskiya ne sun yadda zai musu alkawari kuma ya yi alkawari kuma sun yadda zai cika radiyallahu anhum wa radu'an sai ya ce me zalika wannan sakamakon da Allah maɗaukakin sarki zai bada liman khashiya rabba ga wanda ya ji tsoron ubangijin shi ne ya ji tsoron zunuban da ya aikata a baya yana neman gafara yana ƙoƙarin yin ɗa'a da biyayyar Allah maɗaukakin sarki kan abin da ya saura na rayuwar shi gobe ce ta rage ki yi ƙoƙari ki tuba wataƙil gobe wallahi akwai waɗanda za su mutu ko da ba a cikinmu ba ne ba amma dai a duniya daga yanzu zuwa gobe sai an samu wanda ba sa to abin da ya rage miki ko awa ɗaya ce tun da baki sani ba in kika ce Allah na tuba abinda ne a baya Allah ka yafe mu Allah ba da garaje ba ne Allah in ma da kuskure ne Allah ka yafe mu Allah ba abinda za ka yi da azabata Allah na tuba ba zan iya karɓar azabarka ba Allah ka min girma Allah ka yafe mu na yi alkawari nan gaba komai zan yi ƙoƙari in kwatanta gaskiya in yi daidai da kake so yanzu kin ga kin gyara baya kin yi alkawarin gaba wataƙil da faɗar wannan kalmar bai humunci goma ba sai a ɗauke ki wallahi kin ci nasara saboda Allah ya gyara bayan ya karɓi kyakkyawar niyyarki a gaba kafin wani abu ya shigo ya lalata Allah ya ɗauki a bashi sai ki tafi fes wajen ubangijinku zalika liman khashiya rabba Allah ka sa mu cikin masu jin tsoron ubangijinmu abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah maɗaukakin sarki ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara mu dawo kan daidai mu yi aiki da abin da ya dace ga tambayoyi na ga a hannun malam na'am Na'am, ai ba lalle bane in kawo su mutum bakwai dai da Allah alƙawari zai sa su a cikin inuwar al'arshi. Mu lissafa, idan muna kwabata wasu su ciko mana. Akwai imamun adil, shugaba adali, ko? Akwai shabun na sha'afi ibadatillahi ta'ala, saurayi ko budurwa da ta ƙare rayuwarta wajen bauta da bin Allah maɗaukakin sarki wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa ala zalik sai kuma mutane guda biyu da suka yi soyayya dan Allah aboki da aboki kawa da kawa saurayi da budurwa miji da mata abin da ya hada su Allah ne akan haka suke zaune kuma akan haka suka zauna in sun haɗu haka ne ya haɗa su ran da auren zai ƙare a dalilin an taɓa Allah ne ran da abotar za ta ƙare a dalilin an taɓa Allah ne waɗannan suna ƙarƙashin inuwar Allah maɗaukakin sarki wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid sai kuma saurayin da kullun zuciyarsa tana masallaci yadda kika san tsuntsu a keji haka yake da ya fita zai dawo da ya fita zai dawo anan zai yi karatun qur'ani anan zai yi karatun hadisi anan zai huta anan zai yi bacci wannan shine mutum na hudu wa rajulun da'atu imra'atun zata mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah rabbul alamin da mutumin da wata mace mai daraja mai alfarma mai mutunci shuga momi ko kuma shuga lady ta kirawo shi tana da buƙatar ta yi lalata da shi kamar irin abin da ya safo ya faru a kisar annabi yusuf faƙala inni a khafullaha rabbal alamin ya ce ni ina jin tsoron allah maɗaukakin sarki ba zan iya saba mashi ba ya gudu ya ƙwaci kanshi to wannan zai samu aljanna haka ita ma da za a samu wata mace mutum mai matsayi mai alfarma babban ɗan siyasa babban mai kuɗi babban mai faɗa a ji a gwamnati yana da nasaba yana da dangi ya kirawo ta ya ba ta kuɗi yana so ya yi lalata sai ta ce ita tana jin tsoron Allah kuma duk abin da za a ba ta arzikin duniya ne mutuncinta ya fi mata ba ta karɓa ba ba ta yi lalata ba insha Allah tana tare da wancan mutumin shi ma wannan su ne nawa su ne mutum biyar wa rajulun da saddaka bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqat yaminuhu da mutumin da zai sahi yin sadaka ya ɓoye sadakar ya yi ta a sirru ya zamanto hagu ba ta sa abin da dama ta bada ba na kawo guda nawa shida a tuna mun na bakwai ɗin tun na wa rajulan zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu sai kuma wanda ya tuna girman Allah yana keɓe shi shi kadai ba mutane ba taron mutane shi kadai yawa kansa da kansa wa'azi yanzu idan na mutu ni kadai za a sa kabari ga duhu ba wuta ba haske ba ci ba sha ba uwa ba uba wannan ambatan Allah maɗaukakin sarki ne kawai sai ya ga idansa ƙwarƙwarƙwarƙwar ya zubar da hawaye in dai kin taɓa samun wani abu na ganin girman Allah ya faru da ke kika yi hawaye ya zuba da idanki in Allah da kina inuwar al'arshi a ranar gobe alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya samu dace suka ɗauke ɗaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ubangiji ya bada mafita Allah ubangiji ya bada mafita wanda aka sassara din Allah ya sa ya zamanto guziri ne a gare ku da iyayen shi Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ba ku ikon cin jarabawa wanda aka ɗauke ubangiji Allah ka dawo da shi cikin aminci Allah ka sa wa iyayensa natsuwa da kwanciyar hankali Allah ka ba su mafita ya isa masifa ya isa bala'i a wayi gari a ce wani abu da kake da bukata kamar tsokar jikinka a ce an tsinki shi an ɗauki ya isa bala'i gaskiya Allah Ubangiji ka ba su mafita Allah ka yaye musu Allah ka ba su mafita Allah ka yaye musu mu da muke zaune lafiya Ubangiji ka ƙara mana zaman lafiya Allah ka ƙara mana aminci Allah ka ƙara mana kwanciyar hankali na'am na'am addu'a a bayan sallar tarawihi an yi masa wata addu'a da ake a bayan sallar tarawihi ana da addu'a a cikin tarawihi kuma wannan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ita aka fi ita tafi inganta amma banda wannan duk addu'a da ta zo miki kina so kina da bukata ta musamman ce a wajen ubangiji lokacin da liman ke sujada ki yi sujada lokacin da aka zo zaman tahiyya aka kare tahiyya kafin ayi sallama ki addu'o'inki kuma sallar nafila ana addu'a a bayanta ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi sallama kafin a kabbarta sallah yake daga hannu yace to Allah wannan tangarda da take faruwa a gidana Allah ka daidaita ta Allah ta zamanto daidai Allah ƴata wance ka hada ta da miji na gari Allah ɗana wane Allah ka bashi mata ta gari Allah ka ba mu arzikin da za mu ci mu yi sutura mu yi sadaka kar ya kautar da mu daga tafarki madaidaici Allah ka raba mu da talauci wannan babu laifi duk abin da kike da bukata ga yawa Allah madaukakin sarki Allah ka ba mu lafiya ka inganta lafiyar mu Allah ka sa in nayi tsufa tsufa na ya zamanto mai kwari babu hirubtu akwai da bukatar su kenan to hima roƙon Allah ake Allah ka kyautata tsufan mu Allah kar ka sa mu tsufa na shirubtu da lalacewa a roƙi Allah Allah kaɗai san bukatunki kowa bukatarsa daban yanzu inda za a tsaga zukatanku nan watakil kowace tana da bukatar da wata bata da irinta watakil kuma su su yi tarayya a bukata iri kaza a rabu a bukata iri kaza to kowace ta gaya wa Allah a sujada a bayan tahiya da ta kare amma a yawaita Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni na'am
wannan kuma garaka ne ba da sanar da wani gari da karatu kan malam yake wanda da su ba da karatu kan malam ko biyu ko biyu ko biyu sai su ko da wani ko biyu ko biyu na'am
Na'am.
Allah ya yi wa wannan shi kuma malam da na da dama.
to da na masu sauraron so abinda ake da bukata sadakin turawa shine lalle mutum ya tabbatar zai yi addu'a ga iyayenmu waɗanda suke raye da wanda suka mutu Allah ubangiji ya ji kansu Allah ya gafarta musu mu din ma Allah ya sa mu yi kyakkyawar rayuwa Allah ya sa mu koma zuwa ga ubangijinmu muna kan cikakken imani da cikakken musulunci Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin na'am subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin آمين